أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المقتوم وآتم المحمدي شانا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدوم الأقراج فريد الداري على الإطلاق آتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل الشباب يا همة الشيخ انبري لنا بهذا المحضر والساعة تجيز نزلة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المتاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إتياجي إليه يومنا زمان عدد مجيب سنة الله مجيب خمسين بجار كنا الله يا أمسى منا jiya muna magana akan min adiyatin lati ajraha Allah ala lisani sayyidina maulana wa shafi'ina Sheikh Ahmad bin Ahmad Tijani mun karanta daga cikin abubuwan da ya roki Allah Allah ya yi masa kuma duka ubangiji ya tabbatar masa wannan fi bidayati amrihi ne bidayati amrihi idan mutum yana tafiya zuwa ga Allah idan haske hasake-hasake za su zo masa na gane abun da ake nufi a yi da shi to daga Allah ya fara fahimtar da shi wayannan abubuwan to zai ta kokari ya ta kokari ya ta kokari ya faffaɗi duk abubuwan zai faɗa Allah sai kuma ubangiji ya datar da shi wani baya sanin yayi wani yana sanin yayi wani kuma yana ajiyewa a rubuce wani ya haddace wani kuma gabaki ɗaya ma bai san menene ba amma gabaki ɗaya dai wato saƙal ilahu minanihi ila abdihi ubangiji ya koro kyautansa ne wa bawansa wato in ya zo masa da shi sai ka ga Allah ubangiji ya kai ka ba da kanka wajen Allah to shi kuma la yubrifu mai hada lokacin da zai zo yana gyara kanka sai kamancewa baka sani ba sai ka wuce tukuna sai ka gane ai ka tsallake gadon bala'i ka tsallake gadon bala'i na samarta ka tsallake gadon bala'i na harkan kuɗi ka tsallake gadon bala'i na mata ka tsallake gadon bala'i na yin da wasu ka tsallake gadon bala'i na zama da abokanai ka tsallake gadon bala'i na kalle kallon haramu ka tsallake gadon bala'i duk ba za ka sani ba sai dai kawai kanka Allah ya tsame ka ka fita amma abokananka aksari da yawa za ka ga wasu sun fada kuma a cikin irin wannan wannan yana faruwa mutum ya gane wani lokacin kuma sai bayan ka tafi tukune ka duba ka ga ya aka yi ka tsallake wa inan bala'o'in kai ma baka sani ba zalika ina yatu min Allah subhanahu wataala ubangiji ne yake bada irin wannan Allah kai mana albarka manzo Allah saboda shi tsarin Allah ma dama kana duniya to kullum a cikin imtihani mutum yake ma dama mutum yana cikin imtihani kuma to sai abin da ya gani saboda ba za ka zauna haka kawai ba jarabawa ba a dole a cikin jarabawa ne in ka fada wannan kana tsallake wannan to kana wata ne kuma kana tsallake wannan haka rayuwa take har mutum ya gane menene manufa idan sa ya waye ya gane me Allah yake nufi da shi kuma me yasa Allah ya masa haka ai Allah ce muke mu mun shiga mun karanta duk abubuwan da ya faɗa kuma fadillahi alhamdu wa lahu shukru alama an'ama ala shaykhina alama an'ama alaina bi ridahu muhabbatihi waja'alana fihi min atba'ihi til muhabbati mun ga duk abubuwan da ya har ya kai muhallin qurbaniyati yace ya roki Allah Allah ya sanya shi daga cikin da fardul gausul jami'i al halifatul a'azani shine ma'ana wa fil muharramin gada gausul rashid halifatun anil muhaimin al majid wannan kujera da ya kaita wato ya yi shekara talatin a kan kujerar hatmu wal katmu domin da hatmu da katmu kusan wata ɗaya da kwana goma sha takwas ne ya hau kan wannan kujera sai da yi shekara talatin a kan kujera wannan kujera ce azizul madarak yana da wuya wajen riskansa warai domin waliyan suna tafiya ai in ba kuma ce ba ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadaran hatmiya waye suka kai idan ya waliye kaman guda goma daga ciki sahasan albasari sun shiga daga ciki akwai sayyidi abdulkadir jilani amma akwai wa'inda in suka shiga saboda wuyan da ke ciki da ƙarfin hasken da ke ciki suna shiga cikinsa to taki ɗaya suke cikin kashi goma ba za su yi matsawa gaba sai da sun yadda kawai kowa ya yi saranda saboda dama kana matsawa ne bala'insa ne yake ƙaruwa bala'i ne za ka iya ɗauka ba za ka iya ɗauka ba kanarki don ba za ka iya ɗauka sai ka tsaya shi ne manzo Allah ya ce masa shehu abdulkadir jilani ya kai rabin makanin shehu muhammad al-arabi ibn al-arabi ya kai sulusul maqam sai ya ce kai ne kai ka wuce wannan to a cikin wannan din ne bayan ya wuce ya samu katamiya kuma eh katmu daban hatmu daban to wannan shine abin da ake nufi Allah ya tabbatar masa amma duk sauran waliyan duniya ba wanda ya wuce wa'annan kujerun kamar yadda manzo Allah ya gaya wa Shehu Tijani sannan kuma abin da Shehu Tijani ya roki Allah ko baya in ka duba cikin alkanzul kanzu na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala zaka ga ya hau wannan kujeran na roƙan Allah wanda Shehu Tijani ya roƙa to shi kuma Shehu Tijani aikin Shehu Ibrahim ke aikin shi wata ne guda ɗaya gaba ɗaya dama shi ya roƙa mama bawa ma ya ci duk wani wanda Allah ya yi tun daga min bi isa ta rasulullahi ila nafi fi suri tun daga ta turo annabi Muhammadu har zuwa a tare kiyama in dai akwai wani kudubi da aka bashi wani abu abin da yasa kuduban zamanin manzo Allah sun fi sauran kuduban kowane zamani ne saboda dalilin nassin Qur'ani Allah madaukakin sarki banda banu Isra'ila banu Isra'ila sun wuce wa laqad faddalahumullahu alal alamina alami zamanihim ne wa laqad faddalahumullahu alal alamina alimi zamanihim daga zamanin zuwa baya ba ai mutane kan banu Isra'ila ba amma zamanin manzo Allah da manzo Allah yazo sai ce kuntum khayra ummati ukhrijal lin-nasi saboda haka aikin mu ma sai sha daban da sauran ayyukan su walitakan mu ma sai sha bambanci da sauran walittakan banu Isra'ila, saboda haka in ana magana akan wulaya, to ana magana wulayan zamanin manzo Allah ne ta ninka wa'incan ba wai iri ɗaya ne da na banu Isra'ila ba. Misali, shi yasa ya ce min bi isatihi bai ce min adamin ba. da ce min adamu ila nafi suri ba amma min adamu ila nafi suri wannan babu wani waliyin da ya kai akwai waliyai dukkan su shauji yana da mummin duhun filbatali amma min bi isati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tadlilul maqami ne saboda mu al'umma ne mun fi kowa a bayan ƙasa wanda Allah ya yi saboda har hadisin da yake tabbata da cewa ulama ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila wa yansah al hadis wa lam yasih ko ma bai inganta ba to suna hawa dai kujeran annabawan ne nuwabuhum ne in hadisi ma bai zo ba to dai nuwabu al'anbiya ne malaman suke tafiya akan kujeran su to shi yasa sai ya dauko daga nan gurin to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifici kowa mabiyansa ma sun fifici kowa haka abin yake tafiya to shehu ya ce to wanda aka bashi wani matsayi daga zamanin bi isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila nafi fi suri Allah ka bani duk irin zauki da hali da makami da kashafi da ma'arifa da asararu da ka ba su ila ilal kiyamati in akwai wani wanda zai zo Allah kar ka rage ko da kamar kan allura an ka ba su ka bani eh wannan na roƙon ka min fadalika la min hasanatina min fadalika daga cikin fadalanka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa stamping saboda haka yana ko wani wali da ya zo shi ma ya faɗa ya faɗi duk abin da ya faɗa to an ba wa shehu tijjani kafin ya zo an fahimta eh an ba wa shehu tijani kafin ya zo domin ya roƙi Allah kafin shi ya zo in kuma an yi shi gaba to ba a samu wanda ya yi irin wannan ba a cikin abin da malaman suka ce ba a samu wani waliyi wanda ya roƙi Allah irin yanda ya yi irin wannan ba dama kowanne yana dubawa ga wannan me yace wannan me yace wannan me yace wannan me yace ya suka yi da manzo Allah ya yi irin alƙawarin su wannan kowa yadda abin ya zo masa kenan Allah ya taimake mu ومن عديته رضي الله عنه ما أملاه علينا yana daga cikin addu'o'in da Shehu Tijani ya faɗa daga cikin wanda ya mana imla'i wa nafsuhu qala radiyallahu anhu Allahumma haqiqni bika ubangiji ka tabbatar da ni bika da kai ma'ana ka tsaya a kaina ta haƙiƙan na tabbata yasqudu nas wa rutubu kar a kalli nasba na kar a kalli wani martaba a'a kawai in samu Allah Allah ya zamo nawa in zamo nashi wata wata ayinat wani abin da za a ayyana shi wata akulat duk wani abin da hankali zai kama shi wani itibarat duk wani abin da za a yi tunani wata wahumat duk wani abin da a yi wahabu zato wata hayulat da riyawa duk a cire shi kawai ka zamo ka kasance mu babu ta hayuli babu ta wahumi babu ta ajirati babu ta akulati babu ta ayyunati babu nasbu babu rutubu na son ubangiji kamar haka haisu la aina ta gurin da ba a ina ba wala kaifa kuma ba ta yaya ba wala rasau ba dan rubutu ba wala ilimin ba dan ilimi ba wala wasufin ba dan sifa ba ubangiji ka yi min yadda ka ga dama amma ka kasance da ni a cikin wa'annan kowane hali idan aka zo aka ce la aina wala kaifa wala rasmu wala ilmu wala wasfu ya hankali ana yake kamawa aina aina aka yi kaifa ta yaya a rubuce ilimi sifa to babu dubun da Allah ya zamo Allah to ubangiji ya kasance da ni a irin yadda ya zamo Allah ya kasance da ni an fahimta an fahimta to wala musakinatan babu wajen zama wala mulahazatan babu mulahaza mustagarikan fika kuma a hakan in shiga in yi nitso a cikinka mustagarikan fika in yi nitso a cikinka bi mahaƙil gairi wala gairiya ce in shafi nan da can Michael Gairwell gairi ya ce, Isha da nan da can, ba na kallon ka in ƙare ba duniya ba ba lahira ba. Wannan an ce, sufaye suke cewa, Sayidina Abubakar Siddiq ya zamo halin mahaƙu da lamsu da dakko ne, saboda shi gumin annabi Muhammad ana raba gumi a jikin mutum ana raba shi da abin jikin ai a jikin sai ke sun tsafowa to da gumin sa aka yi sai na babakar sai na babakar Allah akbar Allah ka kara mana bita haƙiƙilika saboda tabbata na da kai min haisu anta ta gunda kake kai ne kai kama anta wa kaifa anta kamar yadda ka zamo kai da yadda kake kai haisu lahissun wurin da babu motsi wal atibarin babu itibari illa anta sai kai bika laka da kai kuma naka ne an kaninka daga gare ka ne kuma naka ne li aqulu laka halisan dan zamo na tsan na na na fita daga wani abu na zamo naka ne tsansa babu wani abin da ya shige ne in ba kai ba wannan yare ne na sufanci idan ka zo ka ji mutum in ya rikice ya ce to yana son ya zamo shi ma Allah ne abin da zai faɗa kenan a'a yana neman ikhlasi ne ya koma na Allah ga baki ɗayan shi a dunkule abin da ya faɗa kenan amma in ka san akwai gurin da Allah yake nan a hissu ko makanu ko wani abu wanda za ka kai to ba nan ake ba wannan ake magana ba ba ba wannan ake magana ba an gane ko wa bika qa'iman kuma da kai zan zamo nake tsaye wa ilaika aiban kuma komi na zan koma wajen ka ne wa fika zahiban duk gurin da ga zan ta fito cikin ka ne eh bi isqadis dama'ir wal idafati a cire damiri kamar a ce huwa ma'ahu an gane wal idafat ko kuma a ce inni zahibun ila misali ila rabi misali waj'alni fi jami'i zalika masunan ka sanya ni abin ciyayuwa ne bi ina ya tika da ina ya ka bi tare da ni wattaulika ni kuma ka jibantar da lamarin ka ni wastifa'ika da zaben ka ni wa nasarka da nasaranka duka tabbatar mu amin arba'ina marratin mutawaliyatin amin amin amin amin su arba'in a jere au mawzu'atin alal auqati ko kuma ya shiga kan mizanin lokaci intaha wa hadha du'aun wa hadha du'a wannan addu'a lilmun lilmun katihina ila Allah ta'ala ga wanda za su yanke ne to wannan ya zama ba yankewa cikin Allah a cikin tafiya ba yankewa cikin Allah cikin tafiya wa min adiyati yana daga cikin addu'o'i da Shehu Tijani yayi radiyallahu anhu hizbu tadarrui ka gani Shehu Ibrahim yana cewa hizbu tadarrui salatul fatiko to ga hizbu tadarrui wal ibtihal wa qar'il bab al karim al mutaali kwankwasa kofa al karim al mutaali in ka kwankwasa kofa me kake nema to shine addu'a abinda zaka ce qala radiyallahu anhu شو جانيتي تقرأون الفاتحة بعد البسملة والتعويذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كلنا فتح إن كان أسان إذا كان كرنتا كو أصلا كرنتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أقول بمبتش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أقول بمبتش إيه idan kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah an gafarta maka ma takaddama wa ta'akhkhara min zambika ittisalil mimi ma al basmala ma al hamdi wannan talqini ne shi ba karatu ne haka ba sai an lakkana maka tukuna ka gane me ake nufi saboda ilin abin da akwai israfilu ne karɓo riwaya daga manzan daga rabbul izzati a haka da billahi allazi la ilaha illa huwa haka za sami ituhu min haka haka haka riwaya za mu gama da shi a cikin nan to duk lokacin da aka karanta abu kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya sha banban da mutum da yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah don da karanta asrar ne ko da karanta fatiha ibn yasir ismi ne don ka karanta ta da wannan to ta fi karfi da ka karanta ta mujarradin ta bismillah rahman rahim alhamdulillah an gane shau tijani kasan yana yana tafiya a masaban malikanci ne amma kaga shi yana bismillah wannan wajen fatiha kaga kuma a malikanci bismillah ba dole ba ne shafi'i ne in baka yi bismillah ba ma ka sallar ba ta yi ba domin wujubu ne domin ya sa ta daga cikin harafi amin aya ce daga cikin fatiha na fata an gane awwala maratin kuma sa'atul fati lima ubulika sai karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubulika wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim ala alihi qadar bidar al-hadi summa taqulu ilahi ubangijina wa sayyidi wa maulaya shugabana majibancin lamarina haza maqamul mu'tarif bi kasarati zunubi wa isyani kwankwasa kofar kenan ilahi wa sayyidi wa maulaya kamar kana kwan kwan kwan abu da ma kofa wane ne a nan gure ya ce ya za maqamul mu'tarihu wannan wanda yake tsaye a nan al mu'tarihu bi kasarati zunubihi ne wanda yake da yawan zunubi ne wa isyani da sabawansa wa su'i fi'lihi da mummunan aikinsa wa adam mura'ati adabihi ko bai iya ba wa ubangijinsa haƙƙinsa ba yazo me yake nema hali la yafa alaika ai ka san abin da nake aikatawa shine wato hizbu tadarru'i wal ibtihal kenan wa hadha zulli zahiran bayna yadayka ubangiji ka san kaskanci na ya bayyana gare ka babu abin da yake buya wala uzrun li ba ni da wani uzuri fa ubdi ladayka balle in bayyana maka ga ni nan dai a fili a cikin sabon kace kace eh wannan fa abin da ubangiji yake so kenan wannan to ubangiji yana jin daɗin bawa ya dinga faɗan irin wa'annan amma ka ja ka yi shiru a ce ka yi gibari ka ce laifin me kai a Allah ba san wannan haushin mutum yake eh a kai istighfar ka a ce laifin me kai eh wani ya ce wai shi wata rana ya ɗauki carbi da ya rike kawai sai gena to istighfar ya tuna to shi laifin me yayi ke wani istighfar kawai ya jefa da salma wai abin ya mar laifin me yayi kaga bai san laifin da yi ba kaga yana so ya zama karamin Allah Allah ne bai da zunubi shi ma bai da zunubi shi yasa ake kokarin kowane lokaci a nasarta maka ka rike istighfari domin idan ka kalli kanka baka zunubi to ai ka faɗi ne ka faɗi ne warwas domin shaɗan ya riga ya sai ka ka zama babban ma'aikaci a cikin kamfanin shi ina aka je an cutu Allah ya kiyaye mu yana cewa wala hujjatan li ba da wani hujja fi da bai matakabtu cikin ture abin da na aikata shi min manahika cikin abubuwan da ka hana da yawa in ka tara mutum ya faɗa maka yawan zunubi wallahi mafi yawa zai ce maka in baya zina baya shan giya baya ƙarya baya sata wani in ka ce kawo guda ashirin wallahi bai sani ba kuma da gaske yake yi shi wayannan abubuwan yake gani amma ɗanyi da wani bai ɗauke shi komai ba wannan kuwa cikin masallaci yana kashin gida zai zai haɗa gulma zai haɗa wani abu a jiya wargaza wani wannan kawai wayo ne na zaman duniya ya iya bai san duk wa'innan waɗansu hukuku ba ne shi yasa adari har yanzu ba kai shi ba ana ganin an wuce shi sai da ya kawo hamsin a cikin adari wa'innan bala'o'in mutum ya je ya duba ya gani saboda ya gane akwai abubuwa shi ma fa kawo waye kaɗan kaɗan ya kawo wallahi tallahi wannan zunuban sun fi dubu kuma mutum bai ɗauke su komai ba kawai ya ce mutum an shi baya neman mata baya shan giya baya sata baya baya kan sai ya tsammani shi kenan wa ya tsallaka shi tsarkake ke ne Allah ya yi ba haka abin yake ba wa adamu da a cika umarnin da aka yi maka yi biyayya din baka yin ba shi ma laifi ne wa qarrar takabtu martakabtuhu na aikata abin da na aikata gairu jahilin da alamatika ba wai na san baka da girma bane na san girman ka na san ka sani wa jalalika jalalan ka wasa wata kibriyaika da kuma tumbe na kibriyai na ubangiji eh idan na ci idan ubangiji ya ce ba wanda ya shiga wannan gidan sai an sai an yafe masa to baka isa ka zo ta kowane hanya ka shiga ba sai an yafe maka shi ne tumbiyan wala gafilun an shiddatin ko ban zamo marabkani ba an shiddati iqalika na san tsananin azabanka wa iqalika wa azalika da azabanka iqabu kamun ga na bala'i azaba kuma an sani wala kada alimta ne muta'aridun wala kada alimta ka sani ne muta'aridun na kauda kai muta'aridun kenan bidalika da wannan lisuhudika saboda fushinka wa gazadika saboda fushinka wala su fi dalika mubadan laka ba ni da wani abin da zan juya wala mu'anidan ko kishiya wala muta sagiran bi azamatika ko kuma na mai da girman ka ba komai ba wa jalalika wala muta hawanan ko kuma na walakanta ban dauke shi komai ba bi izzika da buwayanka wa kibriyaika da girman ka walakin sai dai galabat alai shi kawaci taɗewa na ne kawai rinjaye ni wa da ƙaddi shawati shedan ya ja na kyafta son zuciya ya ja ni farta kaftu marta kaftuhu na aikata abin da na aikata ajazan an mudati a sha'awaci saboda na gajiya in ture sha'awata ta fi ƙarfi na fa hujjatika alayya zahiratun ubangiji hujjinka a kaina a bayyane take wa hukumuka fiye nafizun kuma hukuncinka zartacce ne domin abin da ka hana ne na sani kuma nayi walaysa da'afi man yansurni a rauni na kuma ba wanda zai taimake ni minka daga wajen ka gayar ka in ba kai ba wa anta al-afuwul karim kai ne al-afu al-karim mai girma wal barru kai ne al-barru abun bi ar-rahim mai jin kai alladhi la tu'ayibu sa'ilan wanda baya mayar da hannun mai tambaya wala turuddu qasidan wanda ya nufe ka baka cewa a mai da shi kana zo da shi na kaji wa'annan su ne adabu cikin ladabin hadara in ka ji wali bai iya irin wannan abun ba, to akwai sauran aiki a gabansa. Eh, saboda ba a zuwa wa Allah ta kofan baya, ba a zuwa masa da kai wai kai mai zuciya ne, bari ka faɗa, ba komai ka faɗa. Iza, za ka yi gurin da yanzu na za ka raina kanka. Shi yasa duk wani abin da zai zamo girman kai da rashin adabi, to mutum ya kiyaye kawai. saboda giftawa kana yi kana magana ne da wani amma yi ubangiji ne ke sadu abu to kamar kana yi wa Allah ne eh eh in ka ga dama kai kaza kana faɗawa wanda ai akwai abin da ya faru wato ka saba wa mutum ya zo na ma magana ce malam na baka na baka guri kaki in ka ga dama kai kaza kamar kana faɗawa Allah ne eh tuban da kai ka fasa ma'anar su kenan eh tuban da kai ka fasa saboda haka duk duk abin da za a yi a yi shikenan mutum ya ce to shikenan je kana barka da Allah ya kare ma karatu sai ce eh sai sai ce ya yarda a haɗu can din eh ba ba yi ne a wannan shi ne mafi sauki eh a haɗu can din in kun haɗu za ka gane kuskurenka ka eh a lokacin shahawarsa ta shaidan yana shafa zuciyarsa ai ba abin da za maka ba abin da za maka kawai sai ka kai kuma sai ka faɗa to ka ku ai za haɗu yawwa ina rabbaka la bil mirsali na'am wa ana mutazallilun ubangiji gani makaskanci laka gare ka mutadarri'un ina kaskantar da kai bi jalalika da jalalanka mustantir judika ubangiji ina son ka kwaran kwaranyo min kyautanka wana walika da baye bayanka na rahama musta'ifan na tausayi li afwika cikin afwanka wa rahmatika da rahamanka fa as'aluka ubangiji ina roƙonka bima hada bi ilmika cikin abin da ya kewaye cikin iliminka min azamatika na daga buwayanka wa jalalika da jalalanka wa karamika da karamcinka wa majalika da kyautanka wa bi martabatil uluhiyatika da martaban nan na Allahu aljami'atul li jami'i sifatika wanda ya tare dukkan sifofi wa asma'ika da sifofin da sunayenka an tarhamzu li wa faqari kai rahama wa kasanci na da rashina wa tafsiru rida afwika ka yafa mun rigan nan naka na rangwaminka kar a kalle ne a gane ni wa ilmika da iliminka wa karamika da kyautanka wa majadika da daukakanka alayya a kaina kullu ma hada bi ilminka cikin duk abin da iliminka ya kewaye shi mimma ana muttasimin bihi wanda na cancanci a kewaye ni da shi min musawi na daga daidaituwa wal muharafata da sabawa wa ala kulli ma farattu da duk abin da na yi jinkiri min hukukika cikin min hukukikan daga haƙƙin ka fiye a ciki sai naka a karamu kai ne mafi girma ya ubangiji kai haka man wa kafa bi babi sa'iluna sai naka domin kai ne a karamu man wa kafa bi babi sa'iluna kai ne wanda duk wanda zai zo wajenka to in ya zo wajenka kai ne mafi girman girma a tsaya a gaban ka kai kai komin wa anta ausau majadan kai ne mafi yalwan ɗaukaka wa fadalan da fadala min jami'i ma maddat ilayhi aidil fuqara daga duk wani abin da wani mabukaci ya nema a yi mata wani guri almutaji na mabukaci wa karamika ausau karamcinka shine mafi yalwa wa madadika akbaru girmanka shine mafi girma wa azamu mafi girma min an yabuddu ilayka fakirin yada misalin iri na fakiri ya mika hannunsa wajenka yastabdir afwika yana neman ka shayar da shi irin na gafaranka wa ilimika da haƙurinka an zunubi daga zunubinsa wa ma'asi da sabawansa fatarun duha iban kamar yadda hannun ka ce baka yarda ba Allah baka yin haka fagafirli ubangiji ka gafarta min warhamni ka yi min rahama wafu anni ka yace min fa inna ma sa'altuka ubangiji na tambaye ka ne min haisu anta gurin da kake kai ne kai la tusa la littisafika bi uluin saboda ka siffantu da ɗaukaka alkarami mai girma wal majadi da ɗaukaka wal uluwi da ɗaukaka al'afu mai rangwami alhalimu mai godiya alhalimu mai haƙuri walhamdu mai godiya ubangiji kai ne mai siffantuwa da wannan siffan kai ne mai siffantuwa da wannan siffan ilahi ubangiji na lau kana su'ali min haisu ana da tambaya na zan tambaye ka ta inda nake lam ata wajau ilaika ban isa in fuskance ka ba wala ma kibbi babika ban tsaya a kofar ka ba li ilimi saboda na san bima ana alaihi min kasaratul musawi wal muhalafati na kalli kaina kuma na saba to ubangiji ba zan iya tsayawa a gaban ka ba falam yakun juz'i fi zalika to rabi na ma ba zai zamo cikin wannan ba illa tsardin sai dai ka kore ni walla'ani ka tsini wal bu'udi ka yi nesa ni walakin ni sai dai ni sa'altuka na roƙe ka ne min haisu anta mu'tamidan alama anta alaihi na roƙe ka ne min haisu anta ta gurin da kake kai ne kai mu'tamidan wanda zan dogara da kai alama anta alaihi akan abin da kake kansa min sifatal majadi na siffanka na ɗaukaka wal karami da kyauta wal afoyi da rangwami wal hilimu da haƙuri don haka na zo. Wani ma wasa maddihi nafsaka da abin da ka siffantu da kanka min alhaya'i na daga kunya a ina na ji ala lisanin rasulika manzanka ne ya gaya mana kana da kunya. Eh, an ta muddi ilaika ilil faqir a ce mabukaci ya zo ya miƙa hannu wajenka fatarun da su fara kamar da shi ba komai wa inna zunubi ko da zunubi na wa in azmat ya yi girma wa arabat alal hasari wal adad ya rabu ya yi yawa ya zo daban-daban babu iyaka babu adadi fala nisbatul hayati shi ake karamika wane zunubi na da shiga cikin yalwatan karamcinka wa afuka da afuwanka wala ta kunna tsaftuha fi karamiki miqdar ai ba ta isa an nasabta ta daga cikin karamika miqdar ma tablugu hay'ata min azamat kawratul alam a ce duniya kaf alam ya zamo ɗaiɗai zunubi na irin girman haka ne ba ya sa a nasabta shi cikin abin da kake da shi ba ya ubangiji na fa biya ke karamika ubangiji dan isan karamcinka wa majalika dan isan ɗaukakanka wa afuwika don isan rangwaminka wa hilmika don isan hilmu haƙurinka allawati ja'altuhunna wasilatan wanda ka sanya su su ne suka zamo tsani fi istimdari wanda za ka yi mun ruwa li afwika saboda afwanka wa gufranika da gafaranka afwan afwani ka yaje mu wannan fa shi ne an shiga hadaran Ubangiji ke na shautijani yana roƙon Ubangiji. To wannan irin harshen, to a nan ne waliye suke gane waye wali. Idan ka shiga fadan Ubangiji, wani irin harshe kake da shi. Idan an ji ka dakushashe, to tafiyanka a Allah dakusa ne. Amma in an ji ta inda kake fitowa wa Allah, gabar da yamma kudu da arewa, a ji harshen ya fita tsab to wannan ana ganewa cewa eh wannan ya fahimci Allah kun ga can ku lura wala ma wasamar bihi nafsaka wasamar bihi nafsaka abinda aka siffanta man da kanka min haya'i na daga kunya sai cewa sai ce ala lisani daga harshen annabinka kaga tun da ake magana in ka lura zallan tafiyan a cikin Allah yake amma da aka zo na ce to ai annabi ne ya siffanta mana kai mai hakuri ne saboda haka me ake nufi annabin zai faɗa ga laifin dai ba ma neman kariya duk abin da ka hana mu mun yi amma zunubin in dai zamo kauratul alam alam ce za ta yi zunubin gaba daya ta zo wajen ka cikin afuwanka bata kai digon komi ba a cikin wasu magasaratika wa afuwika wa hilmika wa kaza kuma bayan haka annabi ya gaya mana ba a zuwa wajen ka kori mutum me yake nufi an karba kafin ka tashi da gurin an karba saboda ba a haɗa Allah da annabi Allah ya mayar shi kai kai kanka ma hakan kai hakan gashi ya zo sai juna annabi saboda ka gane shi ne duk wani abu da ka janta a yi salati wa annabi shi ne babu babu iftahi na du'ai Allah ka sanar da mu ya ce wa gafirli ka gafarta mun bi fadalika da fadalanka wa afuwika da afuwanka wa in kuntu lastu ahlan ko da ban cancanta ka yace mun din ba lizalika fa innaka ahlun anta afu mimman laysa ahlan lil afwi idan ni ban cancanta ba to kai ka cancanta ka yace wanda bai cancanta a yace mar ba domin kana da shi eh wa karamika da karamcinka fa anta halin an tamhu fi kulli zarfatin an jami'i malil mahalukatika kaga ba shi ba in an yafe mu fa ubangiji fa anta ahalun kai ahali ne an tamhu fi kulli zarfatin a kowane kiftawan ido ka yafewa an jami'i malil mahalukatika duk halittunka abinda suka saba ka yafe musu min jami'il ma'asi dukkan sabansu wazunubi da ya majidu ya mai girma eh ba ni ba halittan kama kowane kiftawa ka yafe musu ba abin da ba abin da ba abin da zai cutar da kai ya karimu ya afu ya rahimu ya dhul falal azimi wa qawl al jasim intaha sannan sai karanta sa'atul fatihi wannan shine hizbu tadarrui na shehu tijjani a nan ake ganewa waye wali waye ajiya ya kake munajati da ubangiji ya kake munajati da ubangiji sai ka ƙari kana kallon ɗaya kawai ka ɗauka ya sheka ɗaya a irin ya isa ilahi لو كان سؤالي من أجل أنا لم أتوجه إليك ولم أجب ببابك لإلمي بما أنا عليه من كثرة المسائل والمعالمة Allah na san kullun ni saba maka nake ba halin ka zo ka ce Allah ka ce kai duk ibadan nan da nan shi yasa ba a son mutum ya kalli abin da yi kullun ka diga kallon sabawanka shi ne zaka zama mutum amma ka zo wajen Allah kana cewa ka masa sallah ka masa sallah tsarki ma baka iya baka zo ka ce kamar sallah shari kenan to ta ina za fara tun da aka zo aka ce ah kai sallah eh to shi kana gwada ah ai ba kuma ce ba ai akwai mutumin da shekara ɗari biyu yana bautan Allah a cikin sa a cikin teku aka ware shi aka fitar man da dabino kullun ya ci Allah yana yana kosar da shi da aka zo aka ce to za a gafarta masa za a shiga da shi aljanna min fadali min fadali la ya ce a aikinsa dai shekara ɗari biyu bai saba wa Allah ba ɗarfata ainihin a sashi a mizani a sashi a mizani a gwada da aka zo ɗauko abincin hannu ya ce ai dama akwai mala'ikun da suka aka sa su aiki masu ɗaukowa sai ya biya nawa aikinsa na shekara ishirin sai ya biya aka ɗauko dawowa da baki sai ya yi shekara ishirin buɗe baki mala'iku masu buɗe baki da a sifir suka ce su ba sai an biya taunawa suka ce sai an biya kafin abincin ya je cikinsa an gama aikin shekara ɗari biyu yace ubangiji bi fadalika ya dawo ai ba yadda za ka yi billahi alazim a hadarin ubangiji saboda haka kawai saboda shi mutum ai abubuwan da kullum muka kasa ganewa ai annabin ne da shi yasa sufaye gaba ɗaya komi nasu wajen annabin ne annabin ne min fadali shi ne duk abin da ake maka ko tafiyar da kake yi mala'iku ne masu jiya tsabanka gunki ne fa a tsaye kai tasarrufatin nan duka baki ne mala'iku ne suke maka ko mala'ikun nan su ne su goma yanzu da asuba suna tare da kai su suke sarrafa ka goma kuma za su zo bayan la'asar zuwa karfe zuwa asuba aikin kenan yadda za a fona bikumul mala'ikatu bil laili wa mala'ikatu fin nahari wannan duk aikin da suke komi da kake yi maka ake yi amma ka zo ka tsaya kiri-kiri ba tsoron Allah ka ce da kai wani abu kana ganin wai kai wa Allah aiki ana maka aiki baka sani ba shine yasa Allah yake cewa wallahu halaqakum wa ma ta'maluna aiki na kuke ai ba ku kuke ba yi muku ake yi muku ake Allah ya ce Allah ya ce mu sannan sai salatul fati wannan hizbu tadarru kenan kuma qala radiyallahu anhu sai shaujan ya ce wa kada tawajjuhi ya ya karfafa in zaka roki Allah da wannan addu'a kai shi sulusul akhir min al-layl lokacin istighfari kenan eh fa inna huwa qatun lokaci ne yuqadu fihi ar-radd min Allah asari ba cika mayar da addu'a ba eh yanzu kun ga wannan lokacin ma yanzu lokaci ne wanda shi ba cika mayar da addu'a ba saboda mutane eh sun shagala zuwa neman duniya da ka ga yawancin wadiye wannan lokacin yanzu suna suna auraji eh ai kowa ya tafi kasuwa neman kuɗi ya bar fadan Allah an yayi ai haka abubuwan su to dukkan malaman suna lura da duk lokacin da mutane suka fi karkata wani abu to lokacin ijaba ne saboda ba masallacin sai an jima za su kowa ya je neman duniya to kai sai kana fara to in ubangiji ya kalle ka ta duk wa'annan an ta ta an barka kai saboda ni su ayi mar ayi mar saboda haka dauya ka ga a yanzu ba za ka samu da yawan malamai za ka gan su in ba sa wani abu to lokacin aurajin su ne shine hikiman huwa allazi ja'ala lakum al-layla wan nahara hilfatan liman arada an yuzakka yuzakkara aw arada shukura shine hikima wayan bagi ya kamata an yada ubi fi awqatil ijabati al-ma'luma ka roki wannan ka roki Allah da wannan cikin awqatil ijabati al-ma'luma akwai addu'a ɗayan ka karanta kaga yanzu kamar yadda mun karanta kaga mun karanta ne a babin hikaya ko to shi kuma ya dinga maimaita kansa kenan ila yawmil qiyamati saboda afuwa na ubangiji saboda afuwa na ubangiji an fahimta duk wani abu in kai domin su abdullahi baban shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fatiha tu bidayatul ismi so ɗaya taɓa karantawa a duniya saboda farillansa taimama ne shi kuma ana yi da alola ne to rana ɗaya sai ce to kuwa bari ya yi amfani da wannan ya yi wanka ya yi alola ko da za a mutu a shiga dai cikin sirrin a ce an samu ka taba karantawa a wajen Ubangiji ya ishe ka. Aka share gidan, aka zuba turare na wuta, aka zuba turare na ruwa adar, ya zai karanta so ɗaya, in ce shi kenan alhamdulillah. Ka tashi dai ka kai kana ciki, shi yasa asma'un suka zo ga baki ɗaya. ce ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan wannan irinsa kaza wannan irinsa kaza ya ce to bari ka karanta wannan sai karanta wannan ya karanta wannan ko da baka sake ba ka shiga dai ciki ka shiga dai ciki abin da ake bayarwa kai ma za a baka shi kuma abin zai dinga maimaita kansa har ranar tashin kiyama shi ne sirrin ta yi shi yasa ake taɓa-taɓe eh ko ina aka zo sai a taɓa nan a taɓa wannan a taɓa wannan a taɓa wannan don a samu irin abin da ake bukata a wajen Allah to lafiya ma idan mutum zai samu ya nema da izini ya san ya samu izini to shi kuma ya fi gwaɗi ya ya fi gwaɗi ka je ka kama aiki ba a sa ka ba ya ji tausayin ka me wa ya sa ka kai sai kawai kaga ana yi ne to babu laifi ga wannan amma dai ba daidai yake da wanda aka ba shi ba daidai ba ne wanda aka ɗauke shi ne izini eh wa jazar da lawanu ana karatu ka koma waje ko in za ka shigo shi ne alheri in ka tsaya a waje ka zamo a banza ka tafi ana karatu yana komawa baya ai mai gidanka ne wa ajaza radiyallahu anhu kullu ma yusil qira'at min ashabi ka gani ijazan kenan kullu ma yusil qira'a duk wanda zai kyautata karatun min ashabi daga sahabbansa yana cewa to ka je karanta in ta ma amlahu alaina radiyallahu anhu min hibzihi wa labzihi bi majalisin wahidin a waje ɗaya faɗa nan bidaris salati bi abi samgun abi samgun ne ya zauna wa jaza na cihi kuma wannan kaga kafin ya kan kujerunsa ne na kafin ya kan kujera ne domin kun san ai daga tansa daga abu samgun ne ga manzo Allah ai to lo wannan yana abi samgun ne abinda ake gaya ma ka gane idan wali zai tafi wajen Allah to yana jin wani abu ne wasu abubuwa ne suke zuwa masa to shi kuma zai ta kokari yayi ta yi yayi ta yi saboda ya hada kan abun saboda a samu ka kai lafiya eh wa kataba lana wa ajazana fi ya mana ijaza wa kataba lana bi haqqihi fi hadha al mahall anan gurin wa ardahu wa mata anabi ridahu wa yalbaji ya kamata liman da ali hada du'a da wanda ya addu'a da an ya jama'a himmatahu ya sanya himma cikin karantawa a sa kana jin abin da kake faɗa. Eh, fakar kala sai na radiyallahu anhu, Shehu Tijani ya ce, himmatul insanu qahiratul jamil akwan. Himman mutum tana rinjaya cikin jami'al jami'il jami'il akwani. Dukkan kaunu shine law kanat tuddini bi surayya la yanaluhu rijalun min al furusa ni manzal da addini yana sama ne to mutanen fursu saboda su salmanu saboda himman su za su sauko da shi kasa sai sun san yadda suka yi himma ne himma da azma akwai bambanci ina yawan bayani yanzu mutum ya ce ina son in tafi da wannan da wanda ya ce zan tafi da wannan wanne ya fi wanda ya ce zan tafi da wannan ya fi ina son in tafi da wannan saboda himman ali ne tana sama da wancan domin ina so za ka mance amma zan tafi da wannan yana cikin zuciyarka shi yake nufi da himma zan yi kaza kawai ba ina son in yi kaza ba ina son in yi kaza yana lalacewa zan yi kaza ya sha bambam to himma sai mutum aka ware masa ya gane me ake nufi da ainihin ainul himmati shine ya himmata shi ihdiri lana bi hadha al-mahdari wal ta'difi bi nazaratin tati lana bi zafari harafi goma sha ɗaya ne mataki goma sha ɗaya ne a nan gurin na tashi da abu ka kai ka kai saboda abu goma sha ɗaya harafin guwa ne adadin guwa ne huwa biyar ga shida abubuwa ba cika karyewa da wannan ba bai cika karyewa da wannan ba halara ce mai ƙarfi a gurin ɗayu ake maza ba ma shan kafino fensil farastimo menene ruwan abin nan wani maganin ma warin kudin cizo yake kuma kake ke sha kai dai zaka sha amma ma ta ne ka ai baka san me yake gudana ba ai saboda sirri ne shi yasa idan ka ga mutum yana ta surutu to kawai da ga jahili ne bi ainihi eh wani abun aka nuna maka shi wallahi ba za ka sha ba wallahi ba za ka sha ba in ka ga yadda ake haɗa shi wallahi ba za ka sha ba ko abincin gidanka in wani gurin ka ji sai an sai matan ta tattaka da kafa ta zo ta cuza maka ta baka ta sa maka siga ka sha kana santi har ma kamar can hula amma in ka gani kuma sai ka yi amai saboda an ɓoye waɗansu abubuwa in ba don haka ba abin ba zai yiwu ba to haka asararu wasu haka sirrori kowane iri in ma na hanyar Allah ne wani abin ba a nuna maka yadda abin yake kawai sai a kyale ka sai a ɗaure sai a tare sai a baka idan ka ce a'a bai maka ba sai a kyale ka wanda ya masa in ya zo ya ɗauka yi shikenan Allah kiyaye mata ta'allaqat bil matsaloli duk lokacin da abu ya race da abin nema wasu a cikin ɗalibi zalikal matsalobi kai kuma ka tafi cikin neman abin nema alal jadati ka kyautata almustaqima ka tsaya ya su Allah ya nalo hafi talabi ya sa'amatun kosawa baya yiwa a same ta wala rujuwa alal matsalobi ko kuma kana cikin koma kana cikin nema ya kace ka dawo baya zaka sake shiri ka koma wanda kafin ka je ka je ka je ai an samu lokacin da ka je rijiya in ana tona rijiya rijiya wannan aksari in ana tona rijiya in kai kusan samun ruwa aksari sai ka samu wani guri mai wahala ko ka ga dutse in ka ce to a rufe a sake neman wani wancan din ma za ka samu amma kana fassa wannan dutsen ruwan ne a ƙarƙashi hijabi ne dole sai an hargitsa ka tukunna wannan yawanci masu ɗan rijiya sun san wannan suna ganin wani dutse in ba kurman dutse ba ne wani ma zai zo maka siffan kurma ne ma ya shafe gurin amma na fasa shi karkashin ruwa ne in ka ce to a bar wannan a komo ne to ka dinga yi kenan duk in ka yi rujui bi sa'ani ka kosa to ba za ka kai gurin da kuma ake nufi ba Allah kiyaye wala tas'ab alaiha su'ubat talabihi ba za ka wahala ba cikin wahalar neman sa walam yanalha shakku ko kwanto ba ya sa a samu abin da ake nufi wala tara dudun ko zai yiwu ba zai yiwu ba a udu Allah wa antum muqinun bil ijabati ne yawa bal bi itiqadin da itiqadin ka jazim yanki an tanalu da ka same shi au ta mutu fi dalabi kawai ka je neman Allah ko ka mutu amma sai ka same shi shikenan za ka samu shine sai na babakar siddiq yake cewa al ajazu an darkil idraki idraku idan ka ce kai kai ka gane Allah ka gane ba to ka gane eh eh ka ce kai kai kai ka gane Allah nan ka kaza to ka gane to shehu shehu Abubakar Surun bai ya tambaye shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace wai shin hal ya'rifu al-quduba annahu qudubun shi kudubi yana gane shi kudubi ne sai ce wanda ba kudubi ba bai sai wannan tambayan ba dan abin ne zai rikice maka in ka zo domin kana ciki ba ka sani sai ka fita daga ciki tukuna kake ganewa duk gurin da kake cikin ma'arifa kana kan kujera ba ka ganewa in ka ga ka gane kujerar to ka tsallake shi kana tsallake shi to za ka gane shi amma kana cikin to ai kai ne mutum yana ganin kansa ne sai ya gama dubi to haka abubuwa suke gudana yawancin lamarin ubangiji haka yake tafiya ba a nuna maka halin da kake ciki a lokacin sai a nuna wa wani sai a nuna ma in kana son ganin annabi sai a nuna maka wani wani malamin garinku malamin garinku da ka gani kai kuma a tunaninka ba a ganin annabi baki haka ne ko kai ba ganin annabi baki ko ba haka bane ya ba haka ne ba? ba ka amsa ba yi kai shugaban yan banga ba a ganin annabi baki ko? tun lokacin da ka ga ba aka ce maka annabi muhammad ne annabi ne ko mutumin ne ka gani wanda kasan gidan kuɗe ne to ya hau wani matakayya ne wanda ya kai ya samu wirasatu lubuwa akan abin da shi mutumin da ka gani wanda ka ganin ishara ake nuna maka idan ka gan shi da illa ne to kai illan a jikinka kuma yake komowa ka ga annabin misali an ce maka annabi ne sai kaga wani abu na illa a jikin shi wanda ya bayyana to kai yake nuna maka illan a jikin shi amma illan naka ne shi haka yake bayi da illa lahazatan baki kuma ba illa bane sifa ne shi kuma sahibu tashakkulati ne kowane irin kama manzo Allah yana fita da shi ne kowane irin kama amma in ka ga wani abu mahmudi shi din ne to in ka zo ka gan shi in kana kallonsa an nuna maka annabin ne annabin aka nuna maka wani lokacin ko ga dama kai magana da shi a lokacin aka ga dama sai ya nuna maka cewa ya ban gane ba ne ni din ne sai kuma me to wannan mutumin ya hau waɗansu matakai ne a cikin tafiya zuwa ga Allah shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi ashara wa man sallallahu alaihi ashara sallallahu alaihi ومن صلى عليه نية صلى به ومن صلى عليه ألف زاح من كتبه كتب to wannan maratib din ne a jikin mutumin yayi wannan aikin ne ake a ajiye mar ake a ajiye mar domin shi manzo Allah wala sawfa yudika rabbuka fatarda wala sawfa yudika rabbuka wala al-akhiratu khairun laka min al-ula ko ni kibta manzo Allah na canzawar kujeru ne a wajen Allah to kujerun kuma ana bawa waɗansu ne ai wallahu alam Allah ya taimake mu to kaga jazimu an tanalu aw tamut fi talabi ittasara bi matlubiha zaka samu abin nema walau kana wara al arshi ko da yana bayan al arshi ne inta ma amlahu alaina walau adiyatun ghayra hazi shau jani yana da wadansu addu'o'i banda wa'annan falanan ilu bi zikriha ba za mu yawaita ambatanta ba lana tawilatun jiddan sana tsawo kwarai wa man arada ha wanda yake so fa ya fasa ana fi mahalliha ka nemi littafansa wa kada tamna hadal bab bi hadhihi al-adiyati mun cika wannan babin da wannan addu'a al-mubarak raja min Allah an yahabbu lana fadlaha kaga yahab liman yasha'u Allah ya bamu kenan eh sai ce habbu eh lana fadlaha Allah ya bamu fadala wannan addu'a amin alhamdulillah ya mu shiga waɗansu amsoshinsa garnakaki ba yawa amma sai mun shiga wajen amsoshin ayoyin ƙur'ani da hadisin manzala a nan ne zaka gane kuma ya shauce ne ki amma shehi wani ya fasaranta ayan ƙur'ani da kaza ya ce kaza ce ya kalle shi ne ta waje kaza amma ga waje kaza a nan gurin yake nan yana magana ne a muhalli kaza ba gurin da ya kalle shi ta waje kaza ba sai kawo dalili sai kawo ce misali kamar yadda shi na mai ke cewa azani la yankihu illa zani ta au mushrika wa hurima zalika alal mu'minina azani la yankihu illa zaniyata da yawa masu fasara suna cewa mazinaci baya auren mata sai mazinaciya to ƙur'ani yayi kuskure in dai aka tafi a haka ba zai yiwu ba ana samun mata mazinaciya mijinta ba mazinaci ba ne ana samun miji mazinaci matan ba mazinaciya ba ne to in aka fasaranta wannan ayan da wannan to an tafi kuskure azani la yakiu illa zaniyata mazinaci ba aure sai mazinaciya matar shi mazinaciya ne to nikahun anan luga ake nufi ba ba shar'an ba ne azani la yaqiu illa zani mazinaci baya zina sai da mazinaciya shine qur'ani zai zauna lafiya amma in ka tawo da shi da wancan fasara to ka dinga kare ta Allah wannan shi ne abin yake faruwa wannan to irin wayannan suna nan a Qur'ani da yawa wanda kai in ka ka kalla akwai wani masani mini makaranta tare da shi ulaika alladina yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'iluna malamin sai ce ulaika humul yal'anuhum Allah Allah ya tsine musu wa yal'anuhum la'iluna tsina numa sun tsine musu sai ya dauke shi a lugha ko ba haka ba ne masu tsinewa sun tsine musu sai ya sa mala'iku mafi na nuni a ga irin wannan to shi yasa tunkaran karatu haka babu talqini to ba karamin hadari ba ba karamin hadari ba ko mutum yayi wuri wuri yanzu kwanan na ji wata wani malami yanda yarinya ce aka sa ta a Sokoto yanda yake bata hadisai yanda yake juya abun to shi yasa ake tsoron mutum ya zamo malami bai zamo ba eh sai ta sai ya faɗa ya ce to subhanallahi mun ji malamin ya fasaranta abu kaza da kaza to amma ba mu san a ina ya samu ba amma ga yadda abin yake an ce sai da malamin ya bata kyautar dubu ashirin kuma ga shi a tv yake sa shi a live yana wa ajiyo mutane hanya ma wannan ta yi aure ita ce mai ilimin shi ya matsa ne ya fito da ƙarfi ya zama malam dole ma ba malam ba shehi kuma a shehi ma watakila ya bada fatawa so ka gaya ko wannan damuwa to irin wayannan abubuwan duk suna halakar da al'umma suna halakar da al'umma idan mutum yana son ya zama malami ya fito da ƙarfin tsiya to duk yadda za ku yi ku isa kwana shi ba eh in ana son a yi magani sai a haɗa shi da yara su ta gyara mara karatu kamar irin su asadin sunna duk abin da ya faɗa in an gyara ma zai ce to ya je ya karba amma gobe zai ci gaba saboda aikin kuɗi yake ku na ku za ku iya bashi kuɗin mu wajen mu sai da mu haɗa ka da tarbi ka kama Allah da annabi da salatul fati eh amma ba kuɗi ba mu ba mu da gurin da ake ba mu kuɗi babu wani gurin da ake zuwa wanda zai maka ihsani kyautatawa ne kawai min haisu bainaka wa bainahu amma wancan suna neman manyan kuɗaɗe ne saboda a shiga mota a yi kaza to shi yasa da wuya mutum ya ji daɗin wannan dan yana sabawa wai ya bari wai kuna ganin za ka da shi a wajen mujadala ya bari wala ba zai bari ba dan ba za ku bashi kuɗin ba in kun ga ya bari to an yi irin tsufan nan ne mutum yana neman karuwa ya tsufan ta zo ce kai ya fara tsohon banza ba zai kula ka to zai ce ya tattara zai tuba a lokacin ba da ma fatat al'awan Allah ya kare Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal hadi lima sabaq nasir al-haqq wal hadi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar al-dar al-aziz salatan تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في المتى واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة كي كي كان الأول